Our custom chief imam mosque and Zawiya Daniel Brother and Argo Brother ladies and gen- gentlemen and ladies people and Islamic people السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sa muka ziyarce muka ziyarce ku a wannan lokaci a nan garin wani Abuja karkashin jagorancin imamin wannan masallaci mukaddamin wannan masallaci shi ne muka ga ya kamata cikin wasu mintuna gabatar da nasihohi a takaice ga 'yan uwa musulmai domin ko'ina idan aka zo aka haɗu 'yan uwa a ɗan musu nasiha da za ta zo ta amfane su
No, this is an end. Not
wannan nasiha da za mu gabatar ita ce duk inda musulmi yake ya kasance ya san da cewa shi musulmi ne sannan karantarwar addinin musulunci ya kasance shi ne yake gudana a kansa yake gudana a kan 'ya'yansa da matansa musamman ma irin wannan yanayi ko wannan area da muka zo muka tsinci kawukanmu a ciki mu karantar da matanmu addini san yadda za su yi au alwala san yadda za su yi tsarki sannan mu saka 'ya'yanmu makaranta su yi karatun Qur'ani a karantar da su addini sannan matanmu matanmu da 'ya'yanmu duk lokacin da za su fita mu koya musu adiresin na musulunci su dinga saka hijabi suna fita domin a bambanta tsakanin matan musulmai da waɗanda ba musulmai ba ne a bambanta kuma tsakanin yara musulmai waɗanda kuma ba musulmai ba ne sannan kuma duk abubuwan da ya shafi ɓatanci bai kamata mu musulmai mu tsinci kawukanmu a cikin wannan lamari ba yadda abin da waɗanda ba musulmai ba ne suke yi mu ma a ganmu a cikin wannan abu muna yi wannan bai dace ba halayenmu da mu'amalolinmu da irin suturan da muke sakawa da tarbiyyar ƴaƴanmu da tarbiyyar matarmu ya kasance ya bambanta da waɗanda ba musulmai bane wajen faɗan gaskiya a cikin kasuwancinka da mu'amalolinka da kuma rukun amana da kuma mu'amala mai kyau da musulmai ƴan uwanka har ma da ba waɗanda ba musulmai bane da waɗannan halaye namu kyawawa da gaskiya da amana da kuma yadda ‘ya'yanmu mata da mata suke diresin ɗin musulunci suke shiga na musulunci muke koya musu addini ta nan ne waɗanda ba musulmai ba ne za su yi sha'awar mu su shigo cikin addinin musulunci amma lokacin da musulmai suka lalace ba yadda za a yi wanda ba musulmi ba ne ya gan shi ya yi sha'awa har ya shigo cikin addinin musulunci wannan wani abu ne muhimmi duk wanda ya tsinci kansa a wannan area ya kula da ni sosai practically musulunci yana aiki a kansa yana aiki a kan ‘ya'yansa maza da kuma ‘ya'yansa mata kuma yana aiki a kan matansa harkar fatanci na zinace-zinace ko kallace-kallacen banza da kuma sauraron kide-kide da waƙoƙi waɗanda ba za su mana amfani komai ba wannan wani abu ne wanda ya zama wajibi ne mu nisanta gaba ɗaya a musulmai wannan ba ina magana akan ‘yan tijaniya da kuma a ‘yan tarika ba, a'a wannan magana ne akan dukkan ‘yan uwa musulmai. Duk musulmi dole ne ya kasance rayuwarsa a cikin wannan hali yake, domin idan ba haka ba ne, ba zai ansa sunansa cewa shi musulmi ba ne. saboda in aka ce muslim ana cewa min aslama yuslimu islaman anan ne aka samu wannan suna din ka miƙa rayuwarku inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin rayuwarka da mutuwarka da ibadarka da komai naka ya kasance karkashin karantarwar musulunci wannan shine kake biyarin din suna muslim din kenan amma ya kasance rayuwarka da mu'amalolinka rayuwar 'ya'yanka, da matanka da familinka ba karkashin karantarwar musulunci bane ba ka biyarin din wannan suna da ake kiranka da shi muslim din to wannan wani abu ne sako ne zuwa ga dukkan al'ummar musulmai mu zamanto masu gaskiya a mu'amalolinmu mu zamanto masu rukun amana mu dinga sa riga tura haka irin namu na musulunci wanda aka sani da kula da komai da komai har ma irin su tarbin nan kada kana rabuwa da shi saboda dressing din yana da alaka da musulunci ba fata ban aka ji aka yi wani accident mutum ya rasu a irin irin tufafi wanda ba musulmai ne suke amfani da shi ba za a iya ɗaukan gawarsa a miƙa shi zuwa kungiyar so shi a ce a sa coci kaga a nan yayi asara kuma me ya janyo miki dressing nashi ne wannan practically mun haka ya faru a jigawa lokacin da muke yin service a can wata irin dressing din da take yi ba za ka taɓa cewa wannan musulma ba ce to irin wannan ya zo ya wakana to saboda haka al'ummar musulmai a yadda muka tsinci kawo kanmu a irin wannan yanayi muna cuɗanyi tsakanin tsakaninmu da waɗanda ba musulmi bane ya kasance wace al'ada ce tamu wace al'ada ce ba tamu bane menene musulunci menene ba musulunci bane mu daina mu dinga tantancewa sannan a ƙarshe saboda lokaci ne kaɗan muka ara mutane za su je harkokinsu na kasuwansu da harkokinsu ƙarshe ina tsokaci akan wannan harka tamu ta tsarika tijaniya tsarika ce da take karantar da istighfari da salati istighfari da salati da kuma haylala la ilaha illallah waɗannan abubuwa guda uku istighfari salati haylala la ilaha illallah su ne ake yi a lazimi su ake yi a zikirin juma'a wanda yanzu muka yi su ne kuma ake yin wazifa idan kuma waɗannan abubuwa guda uku ba su zamanto addini ba to babu addini musulunci domin idan ka ɗauko istighfari annabawa waɗanda ba sa aikata zunubi amma suna yin istighfari tun kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam wanda Allah yake ce ba yake ba mu labari yake cewa rabbana zalamna qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa illam taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin shine kuma mai cewa fa kuntu taghfiru rabbakum innahu kana ghafara wannan annabi Adamu annabi nuhu ka gangaro dukkan annabawa haka annabi hudu yake cewa wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in ji annabi hudu ku nemi gafaran ubangiji ku istighfari haka annabi salihu fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib annabi shu'aib wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud annabi ibrahim yake cewa faghfir li abiya innahu kana min adh-dhalimin annabi ibrahim yake istighfari Allah yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa illa an mau'idatin wa adaha iya hakanan annabi yaqub da ƴaƴansa da astaghfiru lakum rabbi ya gangaro duk annabawa suna neman gafara suna cewa al'ummu su nemi gafara har ya zo kan manzo sallallahu alaihi wasallama cikin idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ma'aiki ne wanda baya aikata zunubi Allah yace wastaghfirhu ka nemi gafara a wajen ubangiji haka Allah yake cewa wama kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihim wama kana Allah yu'azzibuhum wa hum yastaghfirun wa hum yastaghfiruna Allah ba zai azabtar da su ba suna yin istighfari haka Allah yake as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-musiqin wal-mustaghfirin bil-afhar masu neman gafara masu yin istighfari lokacin sahur haka Allah yake magana wa bil ashari hum yastaghfiruna yake magana kan sahabbai cewa suna yin istighfari wannan aiki da tun kan annabi Adamu har zuwa kan ma'aiki dukkan annabawa su ba sa aikata zunubi Allah ya ce su yi istighfari su gaya wa kuma al'ummomin su yi istighfari sannan in wannan abu bai zamanto addini ba menene zai zamo addini wannan shine ginshiki na farko na tsarika ta tijaniya kai challenging sun kowa akan cewa istighfari addini ne istighfari ba ana magana akan mu masu zunubi masu laifuka ba annabawa ma'asumai ba sa aikata zunubi tun kan annabi adamu zuwa kan annabi mu na karshe alayhi salatu wassalam duk an ce su yi istighfari su gaya wa al'umma su yi istighfari kai kuma me zunubi ni ne zunubi aka ce kar mu yi istighfari wannan hasada ake mana ana so ne mu mutu da zunubanmu a samu wuta duk mutumin da yake karka yi istighfari so yake ka mutu da zunubi a saka wuta hasada yake maka bukulu ne yake maka to wannan shine ginshiki na farko na tsarika ta tijariya ginshiki na biyu kuma salatin annabi salatin annabi abinda Allah ma da kansa yana wa annabi salati kai aka ce ka ajiye ka daina salati me gaya maka wannan masoyinka ne ko wanda ya zo ya ce maka yi wa annabi salati ba addini ba ne wannan za ka yadda ma shi musulmi ne tura tun da ƙur'ani ne duk cikin ƙur'ani ya ayi wallazi na amunu su tamanin da bakwai ne a ƙur'ani ya ayi wallazi na amunu ya ayi wallazi na amunu su tamanin da bakwai su tamanin da bakwai Allah ya ambata a su tamanin da bakwai ne duk cikin ƙur'ani ka duba yana zuwa farkon basis ne farkon aya yake zuwa ya ayi wallazi na amunu la taqrabu salata wa antum sukara يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله لكن ذلك يا أيها الذين آمنوا فرق الآية سيبوا يا دايا يا أيها الذين آمنوا لعباد ورن أي صلاتي شين يزوتكي الآية دمي ليني واي abin da yasa saboda duk ya ayyuhal ladina amanu na cikin Qur'ani umarni Allah yake bawa mutane al'umma, mutane da aljanu, ko hani ne yake hannun Amma wannan ya yi wallazi na amonu ta cikin suratu a hazab, wannan umarnin Allah subhanahu ta'ala kafin ya ce mumunai mutane da aljanu su yi shi ya fara. Shi sai ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi. Yake inna Allah da farko Allah da kansa ya kawo inna harfi tauhid. domin kar a ɗauki abun wasa ne da gaske ne Allah yana wa annabi salati don saboda haka ce Allah yana wa annabi salati kar ka ɗauke shi kamar saƙo yaya Allah da kansa kuma ya ɗau wata ibada ya yi wa annabi don kar ka ɗauke shi kamar saƙo sai Allah ya kawo inna ka tabbatar da wannan abu da gaske ne ya ce inna Allah tukunan ya kawo mala'ikunsa wa mala'ikatahu tukunan ya ce yusalluna ya kawo fi'il mudari'i domin ya nuna wannan salatin da Allah da mala'iku suke yi yanzu nan maganar da muke suna nan suna yin wannan salati ba abu ne wanda sun yi shi ya wuce ba abu ne wanda za su zo su yi shi a nan gaba yanzu nan suna nan suna ta yi shine abin da ma'anar fi'il mudari yake bayarwa suna nan suna yi ba za su daina salati ba mu muka daina salati aljanu suka daina salati itatuwa suka daina salati tsuntsaye suka daina salati to Allah da mala'ikunsa suna nan yanzu a lokacin da muka daina su suna yin salati. A nan ne tukunan yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saboda haka idan ka rantse da Allah kace wallahi tallahi ɗan tijaniya mumunai ne wannan rantsuwan naka ba za ka yi kafara. Saboda Allah mumunai ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu sallu sannan yan tijaniya suna wannan salati saboda haka qur'ani ne ya bada shaida cewa yan tijaniya mumunai ne saboda in ba mumunai bane ba za su yi salati ba in ba mumunai bane ba za a samu salati annabi cikin tsare ka tijaniya ba saboda haka Allah ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan abu aka ce muku ba addini ba ne bid'a ce to me faɗan wannan a tuntuɓi kwakwalwarsa anya makuwa yana da hankali yaya abin da ƙur'ani ya ce a yi kuma kafin ya ce a yi allah ya yi da kansa mala'iku suka yi kuma wannan abu ya zamo ba addini ba ne ta yaya zai zamo haka kuma batun cewa idan ba salati ibrahimiyya ba ne kai kai wata salati baka da lada wa ya faɗi wannan magana wane ne ne wannan magana din tunda Allah cewa ya sallu yace kuma wa sallimu sallu alaihi wa sallimu salati ko da kai ka shirya ko ni na shirya ko wani ne ya shirya in dai akwai salli a ciki in dai akwai wa sallim a ciki salati annabi ko kai ka shirya ko ni na shirya saboda me Allah yace sallu yace sallu yace a cikin salatul fati Allahumma salli a cikin jawharatul kamal Allahumma salli kai in gaya muku ma salati ko da kai kake yi ba kai ne mai yin salati ba Allah ne yake yin salati kana wakiltan Allah ne kake yin salati misalin da zan ba ku ku yarda shine yanzu in na ce maka kai alwala ya za ka yi za ka ɗauki buta ka yi tsarki ka zo ka fara alwala ko idan na ce ka yi sadaka za ka sa hannu a aljihunka ka cire naira biyar ko goma ka bayar ba in na ce ka yi sallah sai ka fuskanci kibla gabar sai ka ce Allahu akbar ba me yasa idan na ce ka yi wa annabi salati kuma za ka ce Allahumma salli ka yi mana salati yadda ka ɗau buta ka yi alwala na ce ka yi alwala yadda ka cire naira biyar ko goma ka yi sadaka na ce ka yi sadaka yadda na ce ka yi sallah ka fuskanci kibra ka ce Allahu akbar me yasa da na ce maka ka yi wa annabi salati ba ka yi ba sai ka ce Allahumma salli ka ce Allah ka yi salati ni kuma kai na ce ka yi salati kaga wannan yana nuna cewa ka nuna kai din ba ka isa ka yi wa annabi salati saboda baka san waye annabin ba balle a ce ka masa salati da na ce ka yi salati ka ce a'a salati ya fi ƙarfi na ni waye da zan yi wa annabi salati na san ma annabin tukuna na yi masa salati bari in saka wanda ya san shi wanda zai iya yi masa salati ya yi saboda haka kace Allahumma salli to wannan abu ne za ka zace muku ba addini bane zamani ya zo zamani karshen zamani ya zo za ce ku daina salati ba addini bane bid'a ce idan mai fadan yana da tabin hankali shin kai kuma mai sauraron kai ma mahaukaci ne eh balle ka zo hailala la ilaha illallah ka koma cikin qur'ani duk inda ake maganan zikiri shugaban zikiri zagoran zikiri shine la ilaha illallah kuma duk inda kaga an ce zikiri a cikin qur'ani kasiran ake cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asira zikran kathira ba a son zikiri kadan haka Allah yake cewa كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا يشي هكا الله يشي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هكا الله يشي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دي عندك أنا مجانا ذكري كثيرا أكي مجانا إن كجا ذكري كأن تولن ذكرين لمنافقين الله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالا يراؤون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا علامة تمنافقين aikin suraya kuma ka gan suna yin zikiri zikiri ne kaɗan sai dai a lissafa da yatsa to za ka isa kai zikiri da yawa a yatsa ne eh miliyoyi biliyoyi ake so kai zikiri har wani wali yake cewa idan baka yi zikiri ko salatin annabi miliyan tamanin ba aka yi tashin alkiyama za ka ji kunya. Miliyan tamanin. In aka yi tashin alkiyama za ka ji kunya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan zikirin shugaban zikirai gaba ɗaya la ilaha illallah. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي أو من قبلي لا إله إلا الله وأن النبي موسى عليه الصلاة والسلام الله ya ce wa Allah ka bani wani abin da ya fi komai kuma baka taba ba wa kowa ba Imam Ahmad ne ya rawaito cikin musnadinsa Ibn Hibban ya rawaito cikin sahihinsa hadisi ne sahihi sai Annabi Musa yake ka bani abin da baka taba ba wa kowa ba sai Allah ya ce wa Annabi Musa ya Musa alayka bi la ilaha illallah ya Musa na baka la ilaha illallah sai Annabi Musa ya ce kullun nasu yaqulunaha ai la ila illa Allah kowa ma yana faɗa wani abu daban wanda ba wanda ya sani ne ke sai Allah ya ce ya Musa law wudi'at as-samawati wal ardu wa ma fihima a wata riwaya law wudi'a law wudi'at as-samawati wal ardu wa ma bainahuma fi kiffa ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كن لا إله إلا الله أو لغلبت كن لا إله إلا الله يتي النبي موسى لا إله إلا الله كفى ديرك إن ذا دوكو سكيني أأجي جيتي قدا أدوكو سمي بقوي أدوكو كفي بقوي أدوكو ونن دنيا دا أكي تيما وما بينهما أساء دي جيتي نسلك سكيني لا إله إلا الله كفى ديرك zai janye sammai bakwai da kasai bakwai da wannan duniya gaba ɗaya. Wannan kafa ɗaya kai kuma a lazimi kana yi ɗari da safe ɗari da yamma. Kuma ka ce ka daina yi, ce ka daina yi. Abin da aka ce da annabi Musa ya yi kai kuma ka ce ka daina shi ta ce. Saboda haka zamani ne ya zo ƙarshe ku yi haƙuri da duk irin cutarwa da zage-zage da aibace-aibace. ku yi haƙuri da shi ku yi can zikiri har a zuwa ce ku haukace kamar yadda ya zo a cikin sayi hadisi sayi cewa kai ta zikiri kai ta zikiri ka shiga jazaba har a zuwa ce wannan ai mahaukaci ne kace eh kayar da kai mahaukaci me me kallon kai na ce maka mahaukaci kai kuma kana kallon sa mahaukaci ku tafi a haka wannan ita ce tarika tijaniya to ne haka ne maulamu shehu ibrahim ya ce cewa نصيحتي لكم أيا إخواني فلتمسكوا طريقة التيجاني طريقة محد الفضل والرضوان وأسس بالسنة والقرآن يشي شيء إبراهيم يشي نصيحة تزمه جمعوا فقومي بني كوي في رقوة طريقة تيجانية ككم في رقوة طريقة تيجانية ككم bani da wani abu mai tsada mai kima mai muhimmanci wanda zan ba ku shi da tsarika tijaniya haka ce Ibrahim ya faɗa farkon ne farkon hukun Adam yake cewa me yasa tsarika mahadin fadli saboda tsarika ta tijaniya tsarika ce ta tsantsar fadala turar fadala war ridwani tsarika ce ta ni ta yarda Allah a yau ka shiga tsarika tijaniya Allah ya yarda da kai wannan ba shi amma tijani ne ya faɗa ba ba shi Ibrahim ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa ke waridwanu min Allah akbar wanda zikirun layi akbar Allah ne faɗa da saboda haka a yau idan ka shiga tsarika tijaniya ka shiga tsarika ta yarda Allah domin Allah ya yarda da masu yin istighfari Allah ya yarda da masu salati Allah ya yarda da masu masu yin zikiri la ilaha illallah shi sai ce tsarika mahadul fadli war ridwani sai ce ustisa ustisa bi sunnati wal qur'ani ka gaya wa kowa tsarika tijaniya an assasa ta da Qur'ani da hadisi an assasa ta da sunna ne da Qur'ani wannan karka ji tsoron kowa ka hauduro ka gaya wa duniya gaba daya duk kuma mutumin da yake tsarika ta tijaniya bid'a ce to la Allah la Allah idan bana kusa a buga min waya zan zo tabbatar mata cewa tsarika tijaniya ba bid'a ba ce Qur'ani ne da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyin a cikin Qur'ani sura za mu kawo ba za mu shiga hadisi ba ma balle a ce hadisin da ifi ba za shiga cikin hadisi ba gaba da saboda haka yace usita bi sunnati wal qur'ani tarika ce ta sunna sunnar ma'aiki tarika ce ta qur'ani saboda haka wannan nasiha ce daga maulan mu shay ibrahim ya kuzirin sa ne wanda yace ba abin da zai iya ba wa ƴan uwa na duniya gaba ɗaya ciye da yace musu yi riko da tsare ka tafi jariya saboda lokaci kaɗan muka a rana jama'a za mu taƙaita a nan Allah subhanahu ta'ala ya albarkace ku gaba ɗaya masu sana'o'i masu karatu masu ilimi da duk kowa da kowa akan harkar da yake akan sana'ar da yake Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi sannan kuma muna jan hankalin ƴan uwa duk inda suke kula da sallah lokaci biyar wanda sharaɗi ne daga cikin sharuɗan da ka tijaniya mukaddami zai baka ka zai ce ka kula da sallah cikin jami da sharuɗan ta da rukunanta kar ka sha taba yau ka sha taba ke shi sha taba ka fi da cikin tarika tijaniya mutumin da zai hana ka shan taba ko ba zai ce ka yi zina ba ba zai ce ka yi ƙarya ba ba zai ce ka ci amana ba taba yi ne kasa da ƙarya kasa da cin amana kasa da abin nan an ce maka taba shine karamin abin da za ta yi mishi haramun to shi Ahmad Tijani ce kana sha ka fita tsare ka Tijani to zina ba ba a maganar zina da ba a maganar kariya ko wani abu kamar shi Ahmad Tijani ya ya ce maka ne duk wani abin da ko karamin haramun ne ma karka aikata ka nisan balle babban haramu ba a magana to saboda haka ai biyayya ga malamai da shehunai a girmama su ai biyayya ga iyaye a kula da addini ƴaƴanku mata ku sa sa dinga sa hijabi yadda za a ce wannan musulma ce wannan yariyar musulma ce sannan matan kuma na aure su sa hijabi a ce musu musulmai ne su ma ku bambanta irin rayuwar ku da dressing ɗinku da komun ku da mu'amalan ku da wayanda ba musulmai ba a nan ne za a sha'awar musulunci a shigo cikin addini musulunci zan takaita a nan muna godiya ga shehi muqaddami da imam shi imam na wannan masallaci muqaddami na wannan zawiya muna godiya ga ɗan uwa da suka ara mana kalmar kaɗan wanda ba mu zo da niyyar mu yi jawabi ko lacca ba kamawa ta yi mun gabu ne da 'yan uwa suka gaba ɗaya ba ku da kauli hada wa sallallahu wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba lokaci da za a fassara abin da aka yi bayani cikin harshen turanci da ke wasu ba sa jin hausa domin haka inda imam zai dan takaita fassarar abin da muka faɗa da turanci ko kowa yana bi to to shi kenan da za mu so haka wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala